Mm. Sabon sura ba ne.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يا أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da aka sani yau sha shida ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 daidai da sha shida ga watan uku miladiya 2025 kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alfurani mai sarki a wani masallaci mai albarka na gaba gidan mai girma sarkin nan ba a wani masallaci mai albarka yau a cikin izinin allah maɗaukakin sarki za mu shiga sabuwar sura wannan ita ce suratul kafi wannan sura malaman tafsiri suka ce a makka aka saukata sai dai aya ta 28 da ta 83 da kuma ta 100 da ɗaya da ta 110 su ne wanda suka sauka a madina a cikinta kuma kusan dukkan malaman tafsiri sun tafi akan cewa lallai a makka aka saukar da ita illa iyaka akwai ta riwaya wadda take mai rauni wadda take nuni cewa ita ce farkon sura da aka saukar a madina amma duk abubuwan da ke cikinta ya fi nuna cewa ainihin surar wato kenan makiya ce a maka aka saukar da ita sadan sura ce da ta kunshi kisosi da abubuwa na ban mamaki da ijaz na alkur'ani mai tsarki ya zo a cikin falalan wannan sura hadisai wato kinan da ingantattu da wanda ba ingantattu ba daga cikin hadisan da ba ingantattu ba akwai hadisin da yake cewa akwai hadisi wanda ake cewa ibn ishaq yake eroto shi daga abdullahi bin abi farwata inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala suratin ba na nuna muku wata sura ba wanda shayya a hasaba'una alfu malakin a lokacin da za a kawo ta mala'iku dubu saba'in ne suka wato kenan raka wannan wato kenan suka rakota ta har yanzu a ƙarshen wannan hadisi malamin hadisi suka ce hadisin ya faɗi wato kenan daga cikin falalanta shi ne idan mutum ya karanta ta za a ba shi haske tsakanin samai da kasai gwargwadon girman yawan mala'ikun da suka zo su suka ce hadisi yana da dan matsala yana da rauni amma daga cikin hadisai ingantattu wanda suka yi magana akan falalan wannan sura akwai hadisin da imam muslim ya rawaito a cikin sahihinsa daga abu dardai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hafiza ashara ayatin min awwal suratul kafi duk mutumin da ya kokari ya haddace ko hafiza ya kiyaye yawan karanta wato kenan aya goma na suratul kahfi usima min ad-dajjal Allah madaukakin sarki zai ba shi kariya daga sharrin dajjal aya goma na farkonta mutum ya kiyaye wajen karanta ta shine ma'ana hafiza yana yawan karanta kowane lokaci yana yawan karanta su to duk ran da dajjal ya bayyana to dajjal ba zai ci ba zai ci wato kenan nasara a kansa ba wasu suka ce farkon surar ko kuma wata kiran karshen surar wallahu alam bismillahir rahmanir rahim muna farawa da surar Allah madaukake sarki wanda yake shine mai rahama shine mai jin kai Allah madaukakin sarki ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya saukar da littafi wato kenan a bawansa wannan sura da muke karantawa ta fara da alhamdulillah shine wato kenan godiya wa Allah madaukakin sarki surar da muka fita a cikin tajiya ita kuma ta kare da alhamdulillah saboda haka ta yi kenan wato kenan kamar wannan akwai wato kenan sinaji tsakanin waccan surar da wannan surar wanda yake koya mana cewa abin da ya kamata mu rayu a kansa shine godiya wa Allah madaukakin sarki shine wato kenan fadin alhamdulillah duk da farkon sura waccan ta fara da subhanallahi wanda kuma ta kare da alhamdulillah daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu shine subhanallahi walhamdulillah waccan aya tace subhanallazi subhanallazi asra bi abdihi laila min almasjid wala tace alhamdulillah allazi anzala ala abdihi yawa alkitaba go saboda haka fadin subhanallah da alhamdulillah yana daga cikin abubuwa da suke masu falala suke cika mizanin mutum ranar tashin alkiyama na lada sannan kuma mutum zai mamakin wata ginin lalin da zai samu a kansu don haka aka gina mutane musulmi kullum su gode wa allah madaukakin sarki allah mun gode maka kalmar alhamdu ta zo da alif da lam alif da lam kuma fa'idanta shine mai alhasar takaitawa ko yanzu in kace rajulun ana wai ba rajulun ba babu amma in kace ar-rajulu to mutum ɗaya ne yanzu ka takaita shi mutumin da ake magana a kansa kuma shi mai sauraro ya san wa ake nufi ko yawwa in kace a man kaga anybody here is involved da zarar kace the man to is a particular person centered to a particular individual a cikin to saboda haka sai gashi kuma kalmar sai ta zo da alhamdu kaga ta takaita kenan dukkan yabo kowane irin yabo ne a duniyar nan an yi centralizing ɗinsa zuwa gurin wa lillahi alhamdulillahi kenan kowane irin yabo inda yabo ne ana kiransa wato kenan yabo to ya tabbata zuwa ga allah madaukakin sarki ne ma'anar wannan a larabci akwai karmar alhamdu godiya take ne akwai kalmar shukuru godiya take yi akwai madahu yabo shi ma godiya ne ka yabo da abinda sauransu akwai sana'u shi ma yabo ne to dukansu kowanne yabo ne amma alhamdu shi ya fi nauyi a kan kowanne daga cikinsu kuma shi ne ya fi karkata zuwa ga allah madaukakin sarki domin shukuru wani lokaci yakan tafi zuwa ga mukabala ga wani abin da kai ma wani ka ɗauki naira dubu goma ka ba wani sai ce shukuran da ka na gode maka ka ga yanzu wannan shukura mukabila ne na wannan aikin wato ke daura ne da wannan aikin da ka yi masa sannan madahu yabo kuma zai iya zuwa ga wanda ma wato kenan bai maka komai ba yanzu ga misali da jaka wani littafi ya yi kyau littafi mai maka amma ya kagan shi ya baka shawa ya buge ka sai ka yabe shi saboda haka yabo ba sai lalle da mukabil ba amma in ka ce alhamdu to wato kenan ni'ima kowace irin ni'ima kuma yanzu in kai nazari daga duk inda aka godiya ko aka yabo sawa'u ko shukura ne ko hamdala ne yawwa ko sana'i ne ko ma menene da ya shafi yabo in ka bi sun sarasa a hankali zai koma zuwa ga Allah maɗaukaki sarki ne ɗauki misali wani ya baka naira dubu biyar ai kaga shukura ka masa saboda ya baka wannan ko ba haka ba amma godiyar da kai masa nan akan wani aiki da ya maka ne aikin da ya maka nan kuma wata ni'ima ne da aka yi masa waye masa wannan ni'imar Allah maɗaukakin sarki don haka mai godiyar za ta koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki duk abin da ka gan shi mai kyau ka yabe shi ai saboda kyansa ne ka yabe shi ko ka ga tsuntsu mai kyau ka yabe shi ko wani ƙwaro mai kyau ka yabe shi ko kuma wata ƙasa mai kyau ka yabe shi ko wani fenti mai kyau ka yabe shi duk sassalar abin da ya yi shi ya zama ya yi kyan da har ya sa ka yabe shi din waye wannan allah maɗaukakin sarki don haka godiyar in ka bi hankala hankali za ta tafiya za ta koma gurin allah maɗaukakin sarki shi yasa ce alhamdulillah shi ne wato kenan godiya ta ƙarshe dukkanta ta duniyar nan gaba ɗaya tana koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki shi yasa allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu da kansa yabonsa mu ce alhamdulillah da an bar mu an ce kowa ya biya allah maɗaukakin sarki yadda ya so to da tsarin yabon mu zai sha bamban sau da a cikin makon akwai da suka iya magana suka iya hikima masu ilimi yadda za su yabi allah zai sha bamban a cikin mako wanda ake suke da matsala ta iyu shine rashin iya magana su ma za su kwafo yadda suke so a cikin mu akwai wanda suke ami wanda ba su ba su ilimi ba su karatu ba ba su ta san makamar magana ba balaga ba mai su ma za su yabi Allah madaukakin sarki ta hanyar nasu sai zama kullun ya abin Allah shakilati amma Allah madaukakin sarki bai yi haka ba sai ya karantar da mu yanda za mu gode masa mu ce alhamdulillahi sauraka yanzu da mai balagar cikinmu da jahilin cikinmu da wanda bai iya magana ba a cikin kowa in ya tashi da mai zamu gode wa Allah madaukakin sarki da kalmar alhamdulillah to sauraka shi sa kalmar alhamdulillah kalma ce wanda take mai girman gaske Allah madaukakin sarki ya bude surori sun kai gudan guda biyar a cikin alkur'ani da wannan sura da wannan kalma din da wannan kalma din na farko suratul an'am ko o fatiha tukunna to ga babbar ma tukunna na farko fatiha Allah wa dauka zai alhamdulillah rabbil alamin idan kai nazari akan wannan zaka ga wato kenan Allah wa dauka sarki ya yi magana akan rububiyya cewa al'alam gaba ɗayan su Allah madaukakin sarki shi yayi su yake daukan dawainiyar su don haka godiya ta tabbata a gare shi akan wannan ta biyu kuwa sai wace sura suratul lan'ami alhamdulillahi allazi eh khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumat wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun idan ka diba wannan aya alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal arda halittun samai da kasai da abin da yake cikinsu Allah madaukakin sarki shi yayi ba karamin ni'ima ce ba don haka allah madaukakin sarki sai fara wannan sura da godiya a gare shi sannan bayan ya halitta sammai da kasai da abin da yake cikinsu sai ya halitta a zulmatu wa nur ga duhu ga kuma haske wayannan abubuwa guda biyu in ka dai su a hankali sai ka kamar kishiyoyin juna ne ko zulmat da nur kishiyoyin juna ne amma malamai sun suka ce a ba kishiyoyin juna ne ba fase amma ana kiransu almutakamilat wannan yana taimaka ma wannan ya cika wannan yana taimaka ma wannan ya cika domin shi duhu an yi shi ne aka ce lirahati don hutawa an yi dare da duhunsa don dan adam ya lirahati wasu kun don wato hutawa da kuma samun natsuwa an yi hasken rana kuma aka ce lissa'ai wal harakat don a yunkura aje a nema babu yadda za a yi aje a nema sai an samu hutu idan babu hutu neman zai tsaya sannan kuma hutu kuma a ta yin hutu hutu ba nema hutu ma ba zai yiwu ba baka je ka nema ba kana kwance kana abin a isati uku baka ci abinci ko loma uku ba hutun zai yiwu sau da aka mutakamilatin ne allah maɗaukakin sarki shi ya tsara wannan waje alin laila libasan waje alin nahara ma'ashan ko waje alin laila libasan waje alin nahara ma'ashan haka allah maɗaukakin sarki ya tsara saboda haka godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki da ya yi wannan sannan sai wannan sura da muke magana a kanta allah maɗaukakin sarki ce alhamdulillah da zai an dala ala abdai kitaba godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da littafi a bawa sakin ka lura Allah madaukakin sarki kenan ba wai kawai ya halicci 'ya'yan adam ya tarbiyantar da su tarbiya maddiya yadda za su nemi abinci su ce su sha kamar yadda wancan ayyata nuna da safe su je su nemi abinci da dare su zo su huta bayan wannan ya tarbiyantar da su tarbiya kuma ta ruhi ana kiranta alƙemin ruhiya mutuncin rayuwa su san kimar rayuwa su san ubangiji maɗaukakin sarki su san zama da mutane su san ma'amala da sauran su san abin da yake ya kamata da abin da kuma bai kamata ba don haka shi yasa ya saukar da littafi littafin kuma shine zai zama mizani da zai tarbiyyantar da mutane ga yadda za a yi ga yadda ba za a yi ba ga yadda za a yi ba ga yadda ba shi yasa ce alhamdulillah da zai an dara alkitaba ko minan an dara ala abdihi alkitaba to haka in ka bibi sauran surori guda biyu da suratul fatir da ɗaya surar da ya sauƙi fara da alhamdulillah za ga duk akwai wani hamdala da kowace sura akwai wani abu da aka yi santarar dinta a kansa wanda zai nuna maka wato kenan kudurar ubangiji da kuma rahamansa wato kenan ga talikan bayi a gare mu kenan saboda haka Allah madaukakin sarki ya cancanci a yabe shi a duka waɗannan abubuwa din don haka Allah madaukakin sarki ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki allazi anzala alkitaba allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukar ma bawansa da littafi in an ce bawa abdihi mun yi bayani a cikin tsoron da ta gabata cewa bawa shi ne wato kenan daraja ta ƙarshe da ɗan adam zai iya samun dangantaka tsakaninsa da ubangijinsa ubudiya duk wani matsayi da za ka samu number one wato kenan shi ne bauta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu matsayin da ya samu saboda bauta nan Allah madaukakin sarki ce allazi anzala ala abdihi alkitab a tura ta baya ce subhanallazi asra bi abdihi don haka kaga ke da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma mun sani cewa sawa qabla nuril wahyi fi nuri kalwatin bi gari hira'in murritan annas tun kafin hasken wahayi yazo yana shiga cikin dutsen kogo da niyan bautan ubangiji madaukakin sarki don haka bautan da take yake yi ya zama shi Allah ya sa yake bautawa ita ta cancantar da shi har Allah baɗaukakin sarki ya ba shi sunan bawansa kuma ya zaɓe shi ya isra'i da shi kuma ya karantar da shi abubuwa da daman gaske kuma don ya zo wato kenan ya karantar da mu saboda haka ubudiyya ita ce wato kenan babban abu ko mu a cikin lamarin mu mukan ce ai wani bawan Allah ne to mun kai shi zuwa ƙarshe wajen kirki kenan da kuma wato kenan abin nan don haka kenan kaman wannan sura tana karantar da mu cewa mutum ya zama bawan Allah nagari yana daga cikin abubuwan da suke wato kenan ɗaukaka shi a gurin Allah madaukakin sarki saboda haka shi yasa take nan cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi sukutun da guda amma a bawansa bai faɗi wani daraja wata daraja bayan wannan ba ya sauka da alkur'ani a bawansa sannan sai ya ce walam ya ja'allahu iwajan alkitab anan da ake nufi shine alkur'ani abin da sa ake nufi alkur'ani shine littafin da aka bawa bawan shine annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin bashin alkur'ani kuma shine zama manhaja na rayuwa ga mutane wato kenan gaba ɗayan duniya kowa da kowa don haka shi yasa daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki wato kenan sai da ya fara saukar da karantarwar alkur'ani kafin ya halitta dan adam da kafin ya halitta dan adam Allah madaukakin sarki yake cewa ar-rahmanu allama alquran khalaqal insana allamahu albayan kaga Allah mai rahama ko sai da ya karantar da mutane ya tsara yadda za a karantar da mutane alkur'ani da yadda za a rayu don haka yayi wa dan adam kafin ya zo duniyan nan tsarin da zai rayu a kansa shine ar-rahmanu allama al-qur'an sannan bayan an karantar da tsarin yadda karatun alkur'ani zai kasance da yadda mutane za su rayu a kansa sai ce kalakal insana sai halci wato kenan dan adam saboda ai ka alkur'ani kan ba maganan Allah bane to maganan Allah madaukakin sarki ai siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki da aka yi ta ko ba ta da farko ba ta da farko sauraka amma halittar dan adam shine aka yi shi daga baya don haka an tsara alkur'ani tun ba a halicci dan adam ba an tsara masa tsarin rayuwa yadda ya kamata ya rayu tun ba a halicci dan adam ba Allah ar-rahmanu allama alqur'ana sannan sai ce khalaqal insana sai halci dan adam daga baya wa allamahu bayan ya sanar da shi wato kenan bayanin da yake cikin wato kenan littafin dan ya zama wato ya bi don haka littafin anan da ake nufi wato kenan shine alqur'ani ko sannan sai ya ce wa lam yaj'allahu aywajan bai sanya wato kenan karkata a cikin littafin ba kenan littafin dodar yake hanya ce wadda take madaidaiciya in an ce iwaj shine wato kenan karkata meanderings babu karkata duk abin da yake miƙaƙƙe to za ka samu yana da sauƙin wato kenan mu'amala ko hanya ne yanzu akan kwalta kwanan ta yawa ba dan yanzu da aka samu wani dabarar da ake sa wani jakin buhari a tsakiyar wa jakin waye jakin baban gida a tsakiyar hanya ba sau da yawa a wurin hanyoyin da suka cika kwane-kwane a wurin kwana mota suna haduwa da mota ko a nan hanyar ƙauyuka za ka gari a wurin kwana da mashin da mashin suna haduwa saboda me ya karkace duk abin da ya karkace kuma zai iba da matsala amma allah maɗaukakin sarki bai sanya ma alkur'ani nan wata gina abin da ake kira iwaci shine wata ginan karkata ba don haka alkur'ani a miƙe yake don haka shi yasa hadisin da muke karanta abdullahi dan abbasin abdullahi dan masaudin allah madaukakin suke da shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mana layi yace wannan shine hanya ta madidiciya qur'ani yace wa anna hadha sirati mustaqiman hanya ta ce wadda take tsayayya kenan babu karkata in kaga an karkace to ai wani abu daban ko aka karkace ta nan ai wani abu daban don haka dume ne mai shirya ya neme ta cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki bai sanya ma alkur'ani i wajen wato kenan karkata ba mun fahimci wannan to mu je qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana
Allah madaukakin sarki ce qayyiman an ce qayyim shi ne wata kenan tsayayye tsayayye allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafi a bawansa sannan bai sama littafin nan karkata ba hanya ce wadda take miƙaƙiya sannan sai ce kuma ƙayyiman wadda yake kuma tsayayye in an ce ƙayyim bai ɗauka ma'anoni da yawa na farko yanzu mu yi magana hanya wadda take miƙaƙiya ya za mu yi mu gane cewa hanya mikakkiya ce dole akwai mizani daban-daban kala-kala wanda za mu iya gada domin ba lalle ne abinda ake magana ya zama abinda wani ke na zahiri wanda za ka gan sha'ido ba yanzu daga nan hanyar zuwa kano muna ganin ta a fili inda ta karkace ma mun ga inda ta karkace inda ta miƙe ma mun ga inda ta miƙe amma da za a yi hanya mikakkiya sosai har yanzu ba za mu tabbatar da cewa mikakkiya ba ne yanzu misali daga dikuwa zuwa gamborin gala daga dikuwa zuwa gamborin gala yanzu za ka tafi kilomita 50 da ne in za ka tafi yanzu minti nawa za a isa amma duran da aka kuskura aka shandama ruwan sama kafin ka je ka za ka san cewa ashe ba kayin bace saboda ba mujarradin miƙewar da kake gani na zahiri shine kadai mizanin da ake bambancewa na yi tafiya daga gamborin gada tun karfe biyar an yi ruwan sama daɗe bi ɗalibai za mu tafi zan kai su arabic village a zan tafi ɗaukowa ya ɗalibai a arabic village motar tukundar tafi da ita aka ce ba za ta shiga wannan gurin ba dole na ajiye ta na nemi motar haya na tafi wallahi sai bayan karfe goma na isa cikin arabic village gidan tashi daga karfe biyar kilomita kwata-kwata hamsin da daya kilomita kwata-kwata guda 51 tafiyar miti nawa muka yi tun daga karfe 5 saura har sai bayan karfe 10 awa biyar saboda babu hanya mai kyau saura ka ruwan sama yanzu ya tabbatar da abin da saura ka akwai abin da zai zo ya wanke don wani lokaci akan kawo abu wanda yake a dukunkune ba lallai ne ka gane cewa ba miƙaƙƙe ba ne sai in an ɗauki wani mizani daban wanda za a tantance eh wannan gari ne wannan tsakuwa ne to saboda haka Allah madaukakin sarki ya siffata alqur'ani da cewa qayyiman tafi da wanda yake tsaye sannan qayyim wani lokaci yana daukan wato kenan mai tsayuwa akan abu mai tsayuwa akan abu shine kamar ka ce ai wane fulanun qayyimun ala hadhihi almar'a ko alal armila wani tsayayye ne wala akan wannan wannan bazawarar wannan matar da bata da aure ko akan maraya wani ne ya tsaya masa to duk abin da zai tsaya maka don kar ka samu matsala ana kiransa qayyim don haka alkur'ani bayan kasantuwarsa hanya ce miƙeƙiya to alkur'ani yana tsayawa mutane don kar su samu matsala a nan wato kenan gidan duniya sana'a gada kiransa muhaimin almuhaimin shine wanda yake shugaba domin da Allah madaukakin sarki ya yi magana alkur'ani sai ya ce wa muhaiminan alaihi akan wato kenan sauran littattafai da aka aiko gaba daya a duniyan nan ma'andabawa duka alkur'ani shine akan gaba da haka shine muhaiminan ala sa'iril kutubi duk sauran littattafai shine jagoran su shine shugaban su da haka duk abinda zai ja ka akan wani abu wanda yake mai kyau ana kiransa muhaiminan alai saboda haka alkur'ani shine tattare duk ilmomin da wato kenan suke cikin sauran littattafai da ma wanda ba sa ciki ya zama shine kamar wato kenan number 1 akan sauran wato kenan littattafai don haka Allah madaukakin sarki ya ce wannan littafi kayyiman tsayayye ne wato kina akan komai ne wanda zai shirya da mutane me yasa littafin ya zama tsayayye ya zama kayyiman sai Allah ya ce li yunzira ba'athan shadidan min ladunhu don yayi gargadi wato kenan ba'athan shadidan azaba mai tsanani kage kenan yanzu muhimmancin saukar da alkur'ani al'inzar ne wa'azi da gargadi wal irshad da shirye da mutane Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani liyun zira don ya yi gargadi ya ce ba haka ba ne ba haka ba ne ban da kaza ban da kaza ban da kaza amma gargadin ma da zai yi na farko ya ce liyun zira ba san shadidan azaba wadda take mai tsanani mai tsanani wannan azaba mai tsanani malaman tafsiri suka ce ba da musulmi ake ba sai dai da kafirai domin ba a wa musulmi gargadi da azaba mai tsanani yana mumini koda zai shiga cikin azaba ba mai tsanani haka irin ta barazana ba amma kuma wato kenan sunan mu da kafirai ake amma sunan kafirai bai fito ba me yasa saboda siyaki na alkur'ani da irin usulobi su ba lalle ne komai sai ya tantance mana ya fita da shi balo-balo ba yakan bar wasu gurare saboda zakira mu ta yi amfani mu auna mu gani don haka kafirai ake nufi a nan gurin liyinzira ba zan shadidan ai liyinzira kufara ya ja kunnan kafirai wato kenan akan wato azaba mai tsanani wanda za ta iya saduwa da su ranar tashin alkyama kuma sai ce min ladunhu azaba daga gare shi take me yasa yace azaba daga gare shi take wa ana azabar sa ne ana musu gargade daga azabar Allah madaukakin sarki ranar lahira abinda malamai suka ce in ka ji an girmama abu to girmansa yana daidai da girman mai girmama shi ko alaƙadar alul azmi tatil azaimi yanzu mutum kamar ni idan na ce maka na aka kawo min kuɗi sai miliyan 100 za su iya gigita ne ba da abin taɓa ganin su ba ina zan na bagana cewa ga haka kuɗi na ban mamaki miliyan 100 miliyan 100 ga suna a gaba na tirimis kaga zai iya gigicewa amma yanzu shugaban kasa in ka kawo tiriliyan 100 za su gigita shi tiriliyan 100 ba wani abu ne a gunsa ba tiriliyan 100 ba wani abu ne wato kenan a gurinsa ba zai kai matsayin yadda za su gigita shi gwargwadon yadda ni za su miliyan 100 za su gigita ne ba so da ainihin dan karami ne shi kuma babba ne haka ne to allah maɗaukakin sarki ce wannan azaba da gare shi ne allah ne ya ce azaba mai tsanani ya kake tsammanin ta don haka malamai suka ce dan adam ba zai iya ɗaukanta ba babu yadda za a yi azabar da Allah maɗaukakin sarki ya ce ba a san shadidan milladunku ɗan adam zai zai ɗaukanta ba ba yadda za a yi ɗaukanta ko mun ƙarfinsa ko mun dabararsa ko mun hikimarsa sannan suka ce kuma wala mafarra lahu min ha tun da Allah ya ce zai azabta da shi zakawa ce zai azabta da shi ko ba yadda zai tsere ba zai iya tserewa ba da zara an ce kuzuhu fa gulluhu thumma aljahima salluhu akwai yanda zai iya tsira ba zai tsira ba za a iya ce masa ma inda salatu an tanfuzu min aqdar samawati wal ardi fanfuzu akwai hanyar gudu la tanfuzuna illa bi sultan la tanfuzuna illa bi sultan to saboda haka lalle wajibi ne dan musulmi ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga wannan azabar da ake barazana da ita makafirai ba a muminai ba wannan duk barazanar da ake yi Allah madaukakin sarki yana yinta amma a kafirai ne ba a muminai ba insha Allah mumini ba zai sadu da wannan ba Allah madaukakin sarki ya sa wato kenan ba mu daga ciki sannan sai ya ce wa yubashirul mu'minina kaga kuma yanzu muminai sun shigo ko Allah yana yin ya saukar da wannan littafin alkur'ani don yi ma muminai bushara don yi ma muminai bushara bushara dinka inda ka ji an ce bushara wato wani abu ne na alkhairi wanda bai iso ba tukunna kai a gare ka ko zai faru ko kuma ya faru amma kai baka ga faruwar nasa ba ta ce ba albishirinka kaza kaza kaza albishirinka kaza kaza kaza don haka alkur'ani ya zo ya bishara a muminai ya ja kunnan kafirai cewa akwai azaba mai raɗaɗi wanda ɗan adam ba zai iya ɗaukanta ba kuma su dole sai ya ɗauke ta mun bayanci wannan to sau da haka shi yasa wato kenan ya zama muhimmancin alkur'ani kamar abubuwa da yawa daga cikinsu shine wato kenan wannan inzar ga kafirai da kuma wato kenan albishiri wato kenan ga muminai ubashirul muminina alladina amaluna salihati mu'minan da suke aikata ayyuka na gari yanzu anan da ya ambaci sunan mu'mine a fili can kuma ya boye sunan kafirai sai malamai suka ce wannan din rahama ne ga mu'mine da aka zo kan na mu'mine bolo sai aka gaya musu gashi bushara ne ko kuwa zai ji daɗi tun a gidan duniya za su ji daɗi cewa eh lalle su da aljanna ake musu bushara su kuma kafirai aka ba shi abin a dokunkune sai lokacin da suka je sai su tsaya suna cewa ya laita ne ya wailata yawwa sau da aka kaga akwai bambanci kenan ko har kenan usulubin qur'ani yana kiyayewa wato kenan rahama ga mumini yana kiyayewa wato kenan jin kai ga mumini yana wato kenan karfafa masa gwiwa yana kuma wato kenan rage masa tsoro gwargwadon wato kenan da siyakin ya zo shi wai bashirul mu'minin ladina amaluna salihati amma mu'minai din fa masu aiki aiki na gari al'amalu salihati shi yasa ake son kullum ya zama aikin da muke yi ya zama babu riya a cikinsa domin aiki da riya ba amalu salihi bane ya zama babu shirka a cikinsa aiki da shirka ba amalu salihi bane ya zama babu bid'a a cikinsa aiki da bid'a ba amalu salihi bane ya zama babu shaidanci a cikinsa aiki shaidanci ba amalu salihi bane ya zama aikin da zamu yi Allah ya rubuta mana lada wannan shine ake kiransa amalu salihah ya cika wata kenan duk sharuɗa sadaka dai mushi bushara da me annalahum ajaran hasana lalle suna da lada wanda yake mai kyau Allah madaukakin sarki ya tanada musu lada mai kyau Allah ka sa mana daga cikin wayannan mutane Allah ya tanada musu lada wanda yake mai kyau ranar tashin alkiyama kenan busharar kenan a ranar tashin alkiyama za su hadu da wannan ko kuma ma daga zarar mutum ya mutu zai fara haduwa da wannan ranar tashin alkiyama zai hadu da wannan sana ce masa ga gidanka babu abin da ya fi alkhairi a rayuwa a ce an yi rikicin da za a yi na tashi alkiyamar nan shekara dubu hamsin ana wannan rikicin at last an gama aka ce ga littafin ka hannun dama duwa an gama komai ba saboda babu sauran bakin ciki kuma har abadan abadin endless bliss saboda haka Allah madaukaki sarki sai yake musu wannan bishara din suna da wato kidan ajaran hasanan lada wanda yake mai kyau wanda Allah shi ya san iyaka girman su da kuma wato kidan kaifiyansa to mu je malam ga wata bashara kuma doga mummune Allah madaukakin sarki ce makithina suna masu tabbata fihi a cikin shi wannan ladan ko kuma a cikin ita wannan bushara din da Allah madaukakin sarki ya yi musu kenan sun yi aiki amalus salih aiki mai kyau ko kuma Allah madaukakin sarki ya karba tun a duniya ya sa ayyace musu albishir yanzu sun zo lahira an ce musu ga aikin ga ladan aikin kowa an ba shi littafin sa a hannun dama kowa an ce masa ga gidansa a gidan aljanna ya je ya zauna a cikin aljanna sai a ce to ma kifi na fihi abadan za ku dawoma a cikinsa har abada malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da ke bambancewa wato kinan ladan aikin duniya da ladan aikin lahira yanzu kaga a duniya abin da ake tsammani shine in ka yi aiki sai a biya ka ladanka in baka yi aiki ba ba za a baka lada ba kuma za a baka lada gwargwadon aikinka ne gashi gona ne kunya kunya ne in kai kunya goma a baka ladan kunya goma in kai kunya hamsin a baka ladan hamsin in kake zuwa baka da lada no work no pay haka ne yawwa gida ne aka ce zaka je ka bayar naira dubu ɗari biyu zaka zauna na haya to shi kenan na shekara ɗaya ne in shekara ɗaya ta yi me me zaka yi check out ko ka karo dubu ɗari ko ba ka bari babu lokaci da a gidan aljanna za a ce to iyaka sallar da kai ladan sallar ka ya kare za ka tashi babu ko babu ranar za a ce yau ladan biyayya da kai ma iyayenka to ka cinye iyaka wannan ladan babu nefa ba da a zo a kafa kuranga a gidanka a ce to za mu yanke wuta babu wannan babu abin da zai daga maka hankali har abada kenan makithina fihi abadan wato kenan shi ne ake kinsa as-sa'ada al-abadiyya wani ciki ne na har abada domin ladan Allah madaukakin sarki ba zai kare ba Allah ya riga gina aljanna ya tsara ta ta yanda abin da yake cikin ta na ni'ima ba zai kare ba ba za a ce wato kenan ka gama iyaka ake kamar abin da ake bukata kawai dai kai sa'a dai ka shiga kai da kai wa kanka kiyamul laili kai wa kanka dalilin da zaka shiga da zaran ka shiga cikin aljanna babu da ba mu gana fita wa ma hum minha demokraji ba za a fitar da su ba amma fa wuta akan fito da wa'insu wani ma kagar hama ce ta ubangiji matsala ce gidan wuta amma in an fi sha shekara an yi gugutu an yi gugutu wani ya zace da Allah da annabi ya ubangiji Allah a bani shi ce tan wani inda da dan imani a cikin zuciyarsa sai a fito da shi can ma haka sai a fito da amma ka taba jan ce wani ya shiga cikin aljanna wani ya ce wallahi ban yadda ba mun yi kaza da dushi a duniya a fito da shi a cikin gidan aljanna wallahi ba zai yi ba saboda haka za su dawama a cikinsa wato kenan har abada to mu ji malam wa yunzira alladhina qalu takadallahu walada sannan daga cikin muhimmatul qur'an har yanzu akwai inzar shine wa yunzira alladhina qalu takadallahu Allah barakukin sarki ce an saukar da wani alqur'ani dan ayi gargadi da shi a sake jan kunne yanzu kaga sai ka kaman anan akwai tikrar can can an ce liyunzira ba a san shadidan milladun ko yanzu kuma an sai wa yin zira kuma du kaga akwai tikra suka ce babu balaga sai suka ce a'a wannan din daban yake da wancan wancan inzar din an yi makafirai ne a matan kowane kafiri ya shiga cikin sa yanzu wannan kuma a cikin kafiran akwai wanda suka ce Allah madaukakin sarki yana da da to za an kebe su anan shi da zikirul khas ba'da al-am kenan ko yawwa a cikin ami din yanzu an samu wato kenan special wani abu an ware shi gefe da shi ake magana taraka general kafirai ga wa'azinsu yanzu a cikin kafiran kuma kafircin wani ya fi wani domin daga cikin manya-manyan kafirci shine jingina wa Allah madaukakin sarki da da aka Allah madaukakin sarki yake cewa ta kadu samawatu ya tafaqqarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takiru al-jibalu haddan an da aulir rahmani walada sama ta yi kusa ta tsage kasa ta yi kusa ta fashe duwatsu su rugurguje don an ce Allah maɗaukakin sarki yana da da kawai wannan kalman da suka fada suka ce Allah maɗaukakin sarki yana da da sawa'un wannan magana ta sauka akan yahudawa da suka ce uzairu dan Allah ne ko nasara da suka ce masihu dan Allah ne ko kuma larabawan makka da suke cewa mala'ikatu almala'ikatu banatullahi mala'iku ƴaƴan Allah maɗaukakin sarki ne ko kuma wanda suke cewa wata kenan kowa ma Allah ne kowa ma dan Allah ne ko kowa ma wato kenan dan Allah ne to da muna musu da wani lokacin muna yara a secondary school a ce ba ku da hankali ne kuke cewa Allah yana da da sai ta to kai ma dan Allah ne a yi nace ni ba dan Allah ba yace wallahi you are disgracing God eh you are disgracing God ya san ce ni ba dan Allah ba ai kowa dan Allah ne ta can da wannan magana ta ka to Allah madaukakin sarki ce wadda kenan yin zirar lalzina kalu ta kata Allahu walada wa'anda suka ce Allah madaukakin sarki yana da ɗa to wannan alkur'ani ya zo ya musu gargadi ya ja kunnan su san cewa mattakaza Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin Allah madaukakin sarki ba shi da ɗa sannan babu wani abin shirka abin tarayya tare da Allah madaukakin sarki dan haka wannan magana ce wadda take mummuna can a bakin su ta kenan to mu je ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
Allah wa daga gidarke ce ba lahun bihi min ilmin ba su da ilimi akan wannan bihi yana koma kan mani ne eh kafirin makan kenan dai to ba yana komawa kan asalin magana da suka yi ne da suka ce ittakazallahu walada ko wa yanzu alladhina qalu ittakazallahu walada wannan ai magana su ce to wannan magana da suke din malakun bihi mai ilimi ba su da ilimi akan wannan magana magana ce kawai da suka fitar a bakin su amma ba ta ilimi bane don ba su wato kenan da ilimi akan wannan matsala din me yasa za su yi magana har su yi wato kenan asalin ka tobara akan wannan kesin in an ce wato kenan babu ilimi rashin ilimi ɗayan biyu ne ko dai akwai abun kai baka san kansa ba ko kuma kwata-kwata babu abun ma kake magana a kansa akwai abu gashi nan amma kai baka san kansa ba kazo kake bayani a kansa za ce baka da ilimi a kansa ko kuma asalin abun ma babu shi kazo kake magana a kansa za ce baka da ilimi akan wannan abu tunda abun ma babu shi ya za a yi abin da babu shi a cikin da wani ilimi a kansa don haka yanzu a nan allah maɗaukakin sarki kwata-kwata ma bashi da ɗan don haka ya za su zo suna magana a kan ɗan allah maɗaukakin sarki kaga wasu da ilimi lahun bihi min ilimi ba su da wani ilimi a kan wannan magana tasu da suke cewa ita ka zallahu walada don haka abin da suka magana wata kiran ya zama wata kiran ƙarya malahun bihi min ilimin wala li aba'ihim iyayensu ma ba su da ilimi akan wannan kes din iyayensu ma ba su da ilimi to wani lokacin ilimi zaka iya samunsa akan mumarasa ko ne koya maka ko kuma ka ji labari daga baya mutanen baya su ce ai kaza kaza kaza ya faru to kaza kaza da iyayen nasu ma in ma har sun gaya musu to su ma kansu iyayen nasu ba su da ilimi a kansa don haka ilimin da suke tafi da shi akan wani ilimi ne na ƙarya ilimi ne wata kenan na jahilci da aka bayi da wata kenan tabbas malawa bihim min ilmin wala li abaihim kaburar kalimatan wannan kalma ta girmama ta munana wata kalma allati takhruju min afwahi kalma da take fitowa daga bakunan su ta yi muni shi yasa lokaci da farko da aka fara cewa ai Allah yana da da sama ta kusa ta tsage kasa ta kusa ta tsage ita ba a wannan lokacin duwatsu suka fara rugurgujewa masu kan sun fara fafashewa saboda mai an da aulin rahamani walada sun ce allah maɗaukakin sarki sun yi iddi'a'in yana da da wa ma yan bage lil rahamani an yadda kiza walada bai dace allah maɗaukakin sarki mai rahama a ce yana da da ba bai dace ya riki dan da ba kwata-kwata saboda mai in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahamani abdan duk abin da ka gani sama da ƙasa ko ma menene shi ko menene shi bawa yake Allah ba da kuji sarki da za ka ganin wautar mutanen da suke ganin cewa wai wasu saboda tsananin kusancinsu da Allah ko wani takansu ko wani abu makamancin wannan har za su iya ba Allah maɗaukakin sarki tilasa kan wani abu babu wani abu duk kowa zai zo ya kaskanta gaban Allah maɗaukakin sarki kowa bawa ne a gurin Allah maɗaukakin sarki saboda Allah ce wannan magana da take fita a bakin su wato kenan ta yi muni ta yi muni saboda maganar su aka ce magana na farko idan magana mutum ya yi ta kafin mutum ya magana ai zai ɗarsa cikin zuciyarsa yanzu misali ga yaro sai ka ce wannan yaro ne mai kokari kafin ka fitar da wannan kalma cewa yaron nan yana da kokari ai wani abu ya yi iras a cikin zuciyarka na ɗabi'un yara ya za ka ce yana da kokari ko wani ɗabi'un da ke cikin zuciyarka ɗin nan ana kira su wato kenan annisba zihiniya sannan in har ka furta a bakinka kuma ka ce yaro nan yana da kokari ya zama nisba kalamiya kadan da ka furta to idan abin da ka kudura a zuciyarka sai ka faɗa a cikin zuciyarka da muka duba sai muka ga kace misali muhammadun mujtahidun muhammad yaro ne mai kokari bayan ka faɗa kwakwalwa zuciyanka ta asiriya maka bakinka ya furta sannan da muka duba sai muka ga yaro sunansa muhammadu sai muka ga yaron nan kuma yana da kokari to yanzu nisba zihimiya da nisba kalamiya ka ta zama muɗabika lil waqi'i ta zama ta yi daidai da abin da ke faruwa a sahiri yanzu maganar ka ta zama mai ta zama sidiku ta zama gaskiya amma da ka faɗi haka sai muka duba maka gaba ɗaya ma abin babu ma wani yaro sunansu muhammadu yanzu an samu galan ko ba samu ba an samu galan ba zan ka ya zama ba gaskiya ba kenan ko kuma sai muka samu muhammadu sai muka yaro ne wanda ke malalaci ba mu shaidi ba don haka yanzu an samu wato kenan rashin daidaituwa tsakanin nisba kalamiya da nisba dihiniya da kuma abin da ake kira alwaƙi za ka shi sa suke cewa wato kenan in an ce mutum ya magana to ɗayan biyu ne ko a ce ya faɗa daidai ko a ce bai faɗa daidai ba in ma an yi kuna sadiƙan wa in ma an yi kuna kaziban fa in wafaka al-dabi wafaka zahir sai a ce kalamun sadiƙun wani ya ku gairu zalika sai a ce kalamun adu shi na ake kiransa alkabar alkabar menene ake kira alkabar ma ya tabi da sidik wal kazi duk abin da zai iya da'a ba mun lalle ma'an ba duk abin da zai iya daukan abin da zai iya daukan sidiku kabar ne abin da zai iya daukan kazi shi ma wata gidan kabar ne illa iyaka akwai insha'i shi wanda yake la ya tabi da sidik wal kazi shi ba zai dauki wannan ba ba zai dauki wannan ba kawai misali kace ka dage da karatu za ka ce gajiya na fada ko ba za ka ce gaskiya na fada to wannan shi ake kira sauti kidan insha to saboda haka yanzu abinda ake magana shine abinda suka fada ba zahiri ne a waƙi'u ba don haka Allah madaukaki zai ce ga wannan kalma ta su ta yi muni me yasa ta yi muni saboda jingina ta da Allah madaukakin sarki yanzu ka faɗi magana kaje ni na fada alhali ko ban fada ba magana ce mai sauki ko ba ka ba amma yanzu ka ce sarkin nan manne ya fada aka zara cewa ai ka ce sarkin nan mai ya fada ya ji labari ya kake tsammani ko kuma ce gwamnan jihar bauchi ka je ka yaya ta gidan rewa ya ce kaza kuma ya tabbata bai haka ba ne ya sa aka daɗo ka me kake tsammani yau to amma yanzu su da allah suka jingina maganar suka ce allah maɗaukakin sarki kaza kaza kaza kaza ne kuma sai ya zama ba hakan din ba da haka shi yasa magana ta sai ta muni sai zaka ce kamurat kalimatan takurju min afwahi kalman da take fitowa wato kenan daga bakin su wato kenan tayi wato kenan muni kwarai da gaske in ya kula da illa kaziban ba wata magana da suke faɗa akan wannan kitsin faci magana wanda take ta karya ma'ana maganar su bata dace da wakewa ba to mu je malam فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Allah madaukaki sarki ce wala allaka ya la allaka ya Muhammad wato kenan baqi'un nafsaka haka ne ko kana kokarin ka takura wa kanka ka sha wahalar da za ta kai ka zuwa ga matsala ko ta raba ka ba da ranka gaba daya ala asarihim akan wato kenan maganganun da suke yi sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza yanzu nan mun dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kamar ayar tana suranta mana wato yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ji a zuciyarsa in ya faɗi magana ba a yadda da ita ba in ya magana kafirai suka ki karba abin yana takura masa yana daga masa hankali ba don koyi wasu saboda wancan magana da muka da azabin shadidin din nan milladun hudin nan shi ya san da wannan kuma sani irin na yaƙi ne domin an kai shi ya je ya ga wutar da idansa ya ga komai da komai sannan gidan aljanna an kai shi ya ga zahirinsa gani irin na yaƙi ne hatta ana cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a kawo wasa wuta ya ganta a gabansa ya ja baya zai koma kaman zai koma sabo sai a janye ta ko kuma a kawo masa aljanna ya yi gaba kaman zai ciro sai a janye ta duka wannan yana faruwa don haka shi yana da ilimi na yaƙini ko kuma akalla yana da haƙul yaƙini a kan lamarin to ba su basu sani ba saboda ka sai gashi ya faɗa su ce ba haka ba ne ya kawo alkurani su ce ba su yadda ba ya yi magana sun ce ƙarya ne saboda ka ya zanna yana ta tunani yana nazarin hankalinsa ya tashi saboda tausayi a gare su domin Allah maɗaukakin sarki ya kimsa masa ƙaunar al'ummarsa ƙaunar al'ummarsa ta yadda za mu gane wannan akwai lokacin da ake mummunan rikici tsakaninsa da mutanen makka masu ɗan bashi kariya da nana khadija da babbansa abu talib duk sai suka rusa wannan shekara sauraka sai ya tafi da'ifa neman mafaka mutanen da'ifa suka ce basu yadda ba suka jejjefe shi suka basa rose jini a jikinsa irin wahalar da ya sha utba bin rabi'a ɗaya daga cikin manya-manyan abokan gabansa a makka da ya ganshi da shi da zai da sai da ya tausaya tausayi sai da ya shiga cikin zuciyarsa har ya je nemo dabino ya zo ya basu don su ci saboda tausayi a cikin wannan halin da yake ciki na dugunzuman tashin hankali mala'ika jibril ya zai ce masa assalamu ya kuri ka salam Allah yana gaishe ka yana cewa kuma ka faɗi abinda kake so a yi mawa mutanen za a iya ɗaukan dutsi da ya fi kowane girma a je a jefa a kan sake su ne mutanen da'ifa a halakar da su kawai ko kuma me kake so a yi ga mala'ika wanda ke duk dutsen duniya na yana hannunsa kawai magana kun fa yakun ne da'ifa ta kare babu ita babu labarin ta kenan har duniya ta kare kanin da san mu da suka kare sai ta a'a Allah ma hadi kawai fa innahu la ya'lamu Allah ka shirya da mutane na ni abin da nake so shi ne Allah ya shirya da su in ma ba za su shirya ba Allah ya sa a bayan su a samu zuriya cikin ya'yan su da za su bauta Allah mu da kuma sai haka ya tafi bai ba da wannan go ahead a lalata mutanen ɗa'ifa ba sannan daga baya da allah maɗaukakin sarki ya bashi ƙarfi ya zo ya ci makka da yaƙi da rindana wajen mutum dubu goma sannan ya tashi daga makka ya tafi huneni da rinduna mutum dubu goma sha uku ya ci huneni gaba ɗayanta sannan ya dawo kan ɗa'ifa ya zo suka shiga cikin katanga suka kulle ganuwarsu ya kewaye garin ya ce sai kun cinye abincin da ke ciki kun fito da kanku ku buɗe mu zo mu shiga mu yaƙe ku aka kewaye garin kaga shi a waje yake su a ciki suke idan shekara ma zai za su iya raba kansu wasu su je su kawo musu abinci aka zauna kwana kaɗan sai ce mu kyale waɗannan mutanen ya ce allah maɗaukakin sarki ka kawo mu mutanen sarki su da kansu zo su musulunta ya ce mu tafi abin mu jama'a wallah haka tafi aka tafi ba yakin ba saboda me tausayawa a gare su kaga kenan yana jin al'ummarsa a cikin wato kenan zuciyarsa sai bayan ya tafi zuwa da lokaci su da kansu suka yi nazari suka ce gaskiya ba mu da hankali sadaka suka tashi gaba ɗaya suka je suka yi bubaya yanzu a ɗa'ifa ba za ka samu arne ko guda ɗaya ba ko guda ɗaya ba za ka samu tun daga wancan lokaci da an halaka su ba da ya bai ta zuciya to ka gani Allah madaukakin sarki ya ce masa la Allah zaka iya sa kanka a cikin damuwar da za ta halaka ka la Allah ka baki wannan saka ala atharihim saboda tasirantuwa da kake akan maganganun su da kin yin imanin su da komai da komai da suke maka illa mu'minu bi hadal hadisi in ba su yi imani da wannan alqur'anin ba saboda ba su yi imani alqur'ani ba karka takura kanka akan wannan asafan saboda bakin ciki bakin ciki annabi yaqub alayhi salatu sai ce ya asafa ala yusufa ya bakin ciki na ko akan yusufa saboda bakin cikin ba su imani ba wace sai ba haka ne in alayka illa albalag babu abin da yake kan kafa face ida sako ne ka je ka isar wa zakir inna ma anta mazakir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar waya zuwa Allah al'azab al'akbar da haka kayo gargadi kai mai gargadi ne kawai lasa alaihim musaidir kai ba bi tankwarawa ne a garin su ba baka wata kenan damar ka ce sai ka tankwar kowa yi ba a a a kuman sha'a wal yu'min kuman sha'a wal yakfur to jama'a إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
Allah wa raka take ce inna ja'alna ma alal ardi mu ne muka sanya abin da yake ban kasa zinatan laha wato kenan ado a kasar abin da yake gan kasa in an ce zina ado shine abin da yake zai dauki hankali na wani lokaci na wani lokaci amma ba tabbacacce ne na har abada ba mun fahimci wannan duk abin da zai bada abin da yanzu mutum zaka ce ai wani ya dauki wanka ma'ana ya je wanka ya kaza kaza kaza amma wani temporal ne ba shi sati daya cikin wannan kayan da shi da su din sai kaga duk sun ya mutsi yau saboda yanzu adan da yayi ya zama zina abin da ya sa zama zina saboda temporal ne da dan wani lokaci ne ba ga mace ta yi kwalliya ta komai da komai temporary ne in ka ganta cikin wani yanayi ko sai ka rena ta saboda me wannan zina din ta riga ta kau haka ne to duk abin da ka gani mai kyau a ban kasan nan Allah bada kuji zaki ya sanya shi zina ne dan ya kawata hatta idza akhadhat al-ardu dhukrafaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amrana laylan aw nahara sadaka Allah ba da kwakin sarki ya ba mu kyakkyawan misali akan wannan za a yi ruwan sama kaga gona ta yi kyau ko idan ka je kore shar ga gero ga dawa ga gyada ga abin sha'awa amma wani lokaci suka suka babu komai duk ya bushe ya lalace yanzu ka je gonakin mu ka gani babu komai da ko gero kaga an fara samun tumu a gona kaza an fara samun tumu a gona kaza to zai kare kenan kaman wannan aya abin da take surata mana shi da can duk abin da yake cikin duniya nan temporary ne mai hankali kare rudu da shi wanda zai ga yana da mulki mulkin nan temporary ne ko ba ka bane ina salakuna aina al'azamuna nadan wa ba'san min al-khulafa'i wa shumul wa shumul kibari hmm ka allami kula ko alam yakun ina manya manya suke eh tafakkar aina arbaba saraya wa arbabu sawafin wal ishari duk wayannan manyan manyan wanda suke sun jagoranci yaki da wanda suka yi mulki da wanda suka tara kudi da wanda suka yi kaza duk ina suke yau babu labarin su ina fir'auna babu labarin sa ina su bawa jangordo babu labarin in kudi ne akwai da suka dinka ku kudi yau babu su in mulki ne akwai da suka yau babu su idan kyau ne na halitta akwai wanda suka nika yau babu duk abin da kake gani wanda zai iya daukan hankalin dan adam a ban kasar nan to zina ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha ado ne shi kuma ado na dan wani lokaci ne zai kauce idan ko bai kauce ba to kai zaka kauce kai zaka kauce saboda haka duk in aka ce abu ya cika to sauran ragewa kawai sai sauran ya rike baya baya rike yin baya baya kada ka Allah baraka kace inna ja'alna ma ala ardina tallaha mun sanya duk abin da yake ban kasa yana kawata duniyar ne don haka mutum ya kama abin da yake zahiri wanda zai amfane shi wata kenan a gidan lahira gobe kiyama kar ya kama ganye ya kama reshe mai hawa sama hauta reshe ko hauta tushe kai ko yawa na jami'in mami mun daɗi ba eh mai sa sama hauta tushe karka yadda da kama reshe yawa in ka kama in ya fisge shi gida zai ka ji ka faɗo amma ta tushe ne suka abin nan to haka ne to da ka kai bukatar mai nazari mu ga abin da muke yi a yau da kullum abu ne wanda yake zamu ci gajiyar sa ranar lahira ko kuma a'a in ya kare ya kare a ran gidan duniya ina ya kamata mu ga wato kenan karkata amma Allah madaukaki sarki bayan ka baka kawai ko yau duk abin da kaga Allah akwai hikima akwai balaga wato kira a cikinta akwai ilimi mai yawa a cikin Allah ce mun yi haka ne li nabluwahum dan mu jarrabe su dan mu jarrabe su wane ne zai kama kelkeli ka san yanzu wani wallahi tallahi akan kudi zai kwammace ya bar Allah wa da kudi zai zai je shirka akan ya samu kudi wani zai je duk irin shirka da kake tsammani akan mulki wani zai je duk irin shirka da kake so dan ya samu wani wata bukatarsa ta duniya wata bukatarsa ta duniya amma kuma wannan abin da zai samu nan ba da zaran da zaran wato kenan ya samu din kuma sai kuma bai fara karewa dole mutane suka je suka tare hanya suka harbi mutane suka rudu kudade gana masgo gana masgo ka je ka ba su sati biyu sun sun shiga hotel ya kare sai dai su fara tunanin kuma ina kuma za su je su yanzu wannan mutane suke tare mutane suke karban fansan mutane suke tare su fito su kai jeji su kashe na kashewa da ana zama miliyoyi da sun zama miliyoyi gobe za ka ga su kuma a cikin halin kakani kayi ko da sun sanda sun zo gari wallahi tallahi ba zai tabbata ba ai jini baya maganin kishirwa ba zai maganin kishirwa ba yawwa saboda haka ba zai magani kishirwa ba amma Allah madaukakin sarki ce mun yi haka ne lina buluwahum don mu yi musu wato kenan jarrabawa bala'i shine wato kenan jarrabawa bala'i akwai mai kyau ko bala'an hasanan akwai kuma bala'i wanda ba hasan ba idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da jarrabawa irin tasa sai ka ci shikenan ya zama bala'an hasana idan kuma ka kasa cifa ya zama wato kenan matsala kuma wannan a rayuwa kowa Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe shi da wannan amma sai tun an ta dukulun jannata wala ma ya tikun matsala da zai na kalau min qablikum kowa ni da irin yadda Allah ke jaraba na a rayuwa kai ma haka ke ma haka kowa da irin nasa saboda a daidai lokacin da matsala ta zo take samun ka a rayuwa to a wannan gurin ne kai taka jarabawa take naka bala'in yake a nan ne aljannar ka ko kuma wutar ka ba sai lalle na wa'ansu ba ba sai lalle irin yadda aka jarabi wa'insu da haka da za a jarabe ka ba to saboda haka Allah ba da kwaki sarki ce inna ja'alna ma Allah aziyarta laha linabluhum za mu jarrabe su wani irin jaraba za mu mu ga ayyuhum ahsanu amalan wane ne yafi aiki mai kyau ahsan bai ce akthar ba wane ne yafi aiki mai kyau ko alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan kenan yanzu abin da yake kawanta a ranar lahira aiki mai kyau aiki mai kyau kuma shine aikin da ya dace da shari'a ba aikin shiririta ba ba aikin sharfoliya ba ba za ku taru ku yi guru ku ce kun fi karfin Allah ku ta wasu abubuwa ku kirkira abubuwa da kanku na ibada irin naku kuma ku ce da haka za a tafi aljanna kuma dole sai Allah madaukakin sarki ya sa ku aljanna ba wallahi ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba a nan duniya mutum zai yi wani mafarkin Allah da garin da aka dankara ka cikin kabari Allah in ba littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kafa ba wallahi ka kafa bilhu saboda haka kowa ya kokarin gyara yanzu ne lokacin wata kenan gyara tunda muna da rai wannan tunatarwa ne tunatarwa na amfana mu ne Allah samu amfana alhamdulillah na ka tambaya akwai tambayoyi